الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة hudu ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 23 ga watan daya shekara ta 2026 miladiya kamar yadda aka saba yau ma kamar kullum sha Allah za mu ci gaba da karatuttuka da muke gabatarwa daidai wannan lokaci a wannan majalisi mai albarka da fatan allah ya datar da mu ya yi mana muwafaka za mu fara da littafin alfiyatul usul lafar babban malami al'allama abdullahi gwando rahimahullah so wannan shi ne darasi na talatin da biyar kenan mun kwana a ƙarshen baiti na ɗari biyu da talatin da shida za mu tashi a farkon baiti na talatin da ɗari biyu da talatin da bakwai shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala yana cewa ijmaluna tabi'u lihtimali falattidaha fi akhil ijmali yura fil yura يرى في الإفراد بنفس اللفظ أو صرفه لاحقه في الحفظ يكون في التركيب باشتراك من بين معنييه ذي انسلاك كذا بتفصيل كذا بتفصيل ذي الارتكاب وعكسه ستة الأسباب أولها باللفظ ذو إجمال بالطهر الاعتداد الاستدلال أصحابنا بآية القروء والحنفي بالحيض للمكروء والشيخ عبد الله رحمه الله تعالى darussan da suka gabata an tattauna game da abin da ya shafi annasu da kuma abin da ke da alaƙa da shi dama an faɗa cewa lafazi ta fuskar dalala yakan zamo nassi a kan matsala shi ne wanda yake da ma'ana ɗaya a dalalarsa sannan akwai zahiri wanda shi kuma yana da ma'ana sama da ɗaya a dalalarsa amma kuma akwai ma'anar da tafi zama kusa saboda sauran ma'anoni sannan kuma akwai mujmali wanda shi kuma yana da ma'anoni sama da ɗaya kuma babu wadda take tafi rinjaye tafi zama zahiri to shi ne za a tattauna a kansa al'ijimalu idan an ce lafazi mujmal ne ko dalili kaza mujmali ne ana nufin ta ɓangaren dalalarsa abin da yake shiryarwa da ma'ana to zai zamo ma'anonin daban-daban zai iya ɗaukar wannan ma'ana zai iya ɗaukar wannan ma'ana zai iya ɗaukar wannan ma'ana kuma duka ma'anonin ba wadda za a ce wannan tafi waccan zama zahiri ko tafi kusa sai shi yasa ake kiransa da al-mujmalu eh to malamai sun tattauna shi akwai wata fa'ida game da zamowar wasu nusus ko wasu dalilai a kawo su ta fuskar ijimali su malamai suka ce eh akwai abu na farko shine saboda a nuna wato ɗan adam an fifita shi da sauran halittu ya yi amfani da hankalinsa saboda dama shi mujmal lafazi ne ko dalili ne wanda aka rufe ma'anarsa to wanda ke da hankali shine za ka rufe ma abu sai amfani da hankalinsa kuma sai ya gano abin da aka rufe saɓanin marasa hankali kamar dabba dabba in ka zo mata da abu a rufe to a rufe za ta ci gaba da kallonsa sau da ba ta da hankalin da za ta iya gano abin da aka dinkali saɓanin masu hankali zai iya gane cewa to ai kaza aka ɓoye a nan to wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma suka ce don a nuna matsayin malamai ko cikin masu hankalin to za ka gaba kowa zai iya gano wani abu da aka rufe ba sai malami wanda ya kai ga wani level wani mataki shine zai iya cewa to ai wannan nassi ko wannan dalili duk dai na ɗaukan ma'ana kaza da kaza da kaza to amma dai ma'ana kaza ita ce ake nufi da shi su kaga wannan aikin malamai ne shi wanda baya da ilimi zai iya gano abin da aka rufe zai iya hararo ma'anoni daban-daban to amma wajen gane wanne ake nufi shine ba zai iya ba wannan sai an koma wajen su malamai din to wannan shine saboda ya ce komai a buɗe yake so ai gaga ba ba fa'idan karatu kenan kuma ba bambanci tsakanin malami da wanda shi ba malami ba da komai a fili yake to da ba dalilin da yasa ba ake samun bambanci a ce wane malami ne wane ɗalibi ne ko wane ami ne ai ta wannan fuskar ne so da shi malamin ya gano wasu abubuwa waɗanda suke a rufe wanda su sauran ba su isa su gano waɗannan abubuwa ba to wanda daga cikin abin da malamai suka ambata to shine a sheku abdullahi ya ce ijimaluna dalilinmu da za mu kawo mu ce mujimali ne kila ko aya ko hadisi ko zantuka na malamai kowane ana iya samun mujimali sai ce kamar yadda za mu gani malam zai kawo da misali to tabi'ul lihtimali shi ijimali mai biya ne ga ihtimali ma'ana dalilin da ke sa a samu ijimali shine samuwar ihtimali ihtimali shine yiwuwar lafazi ya ɗauki ma'anoni sama ga ɗaya zai ɗaukan ma'ana kaza zai ɗaukan ma'ana kaza zai ɗaukan ma'ana kaza kuma ta dace da shi to haza huwa lihtimalu to sai lafazi ya zamo muhtamal sannan zai zamo mujmali a lokacin da ya zama ma'anarsa ba ɗaya ba ce to sai a ce wannan dalili mujmali ne kaga kenan shi ijimali kamar ɗan rakiya ne ga ihtimali yawwa duk sanda aya ko hadisi ta kasance takan ɗauki ma'anoni daban-daban to sai a ce wannan aya ko wannan hadisi akwai ijimali a ciki ko lokacin da lafazi ya kasance yana ɗaukar ma'anoni sama da ɗaya to sai a ce wannan lafazin mujimali ne e ma'anan mujimali an rufe dalalarsa kamar yadda muka faɗa a farko sai ce falatti baha tun da haka ne duk dalilin da za a ce mujimali ne to falatti baha kaga babu fitowa fili fi akhil ijimali ko fi akhil ijimali ga duk wani dalili ma'abuci ijimali akhi a nan yana nufin sahibu sau da haka duk wani lafazi ko dalili da za a ce mujimali ne to kaga ba zai zamo a ce yana da ittidahu dalala ba dama an faɗa ce a farkon karatu farko-farko cikin sharaɗin dalili shine sai an samu ittidahu dalala wa an yakuna to ka gani ya zamo dalalarsa a fili take to ashe in ya zan aya tana da ijimali ko hadisi yana da ijimali to bai cika sharaɗin kafa hujja ba yawwa dalili ma bai cika ba maganar nassi ake ba ai shi kafa dalili ba dole sai nassi ba bai dai cika sharuɗan kafa hujja ba ba za ka ce ai ina da dalili ba ina ba da an gane yawwa saboda mi in ka rinjayar da wannan ma'ana to wani zai zo ya ce shi kuma bai da wannan ma'ana ba kaza ya da ita to wa za a gasganta cikin ku to daga nan sai a ce saqatal listidlal eh yawwa sai a ce to yanzu kafa hujja da wannan dalili ya faɗi sai dai a aje shi aje a nemo wasu dalilai daga waje waɗanda za su ƙarfafi wata ma'ana da ake so a tabbatar ina fatar a gane yawwa to sharaɗi ne ba za ka kafa hujja da aya ko hadisi dole sai in ta zamo wadihud dalalati ba ina fatar a gane ma'anar a fili take ba a rufe ba yana gaga shi mujimal ba a hujja da shi a karan kansa sai an gayyato su dalilai daga waje sai ka ce to duk da dai zai iya ɗaukan ma'ana kaza da kaza da kaza da kaza to ni kaza na firin jayarwa saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza to yin dalilan ka sun rinjaye na wancan shikenan sai a karbi istidlalinka da ba tara gane ai shi yasa suke cewa walaysa kullu dalilin ya kunu listidlalu bihi sahihan eh ba duk wani dalili ne za a kafa hujja da shi to kafa hujjan zai zamo karbabbe a wurin malamai ba na ba da gane saboda duba da waɗancan sharuɗa ɗin an fahimta to yanzu zai yi bayani akan asbabul ijimali mi ke sa a samu ijimali ga lafazi ko dalili akwai dalilai da yawa ba mawalan sai takaita kan guda shida sai ce yura ana gani filifradi e wato ga ɗaiɗaikun lafuzza wato ana ganin ijimali sai ka kaddara al'ijimalu yura al'ijimalu sai zamo na'ibul fa'il kenan ada ganin ijimali yakan auku fil ifradi ga lafuzza waɗanda suke ɗaiɗaiku ba jimloli ba lafazi ɗaya sai ya ƙunshi ma'anoni da yawa to ana ganin wannan yawwa to shi ma yakan zo ta hanyoyi guda uku eh lafazi ƙwaya ɗaya ya samu ijimali to ta hanya uku ne hanya ta farko sai ce bi nafsin lafzi wani zubin lafazin ne mujimali na batar an gane tun lokacin da laraba suka aza shi to ba su yi isti'imalin shi da ma'ana kwaya ɗaya ba sukan yi amfani da shi da ma'ana kaza kamar lafazin al'ainu al'ainu yana da ma'anoni da yawa wasu malamai ma sun ce sun kai ashirin lafazin al'ainu kamar yadda akwai assaja'i wanda ya hashiya akan kadarun nada hashiyatu saja'i to kusan yayi manzuma sai ya wake su san ma'anonin ita al'ainu din sai da ya kawo su guda guda ashirin akan ce al'ainu ana nufin kwaya ido a gane? a gun larabawa akan ce al'ainu ana nufin azhabu wal fidda zinari da azurfa akan ce al'ainu ana nufin magudanar ruwa akan ce al'ainu ana nufin cid dan sa ido to haka haka ya ta kawo su to irin waɗannan alfaz ana kiran su mujmalai a gane saboda me kaga tungun larabawa ba su ba shi ma'ana ɗaya ba sun ba shi ma'anoni da yawa sun ba shi ma'anoni da yawa daga ciki akwai lafazin ashafaku wanga da muke karanta a fiƙihu ashafaku a gun laraba suka ce ashafaku suna nufin alhumratu in rana ta faɗi kakan ga wani ja a yamma to a gun laraba sukan kira shi da ashafaku sannan kuma sukan kira ashafaku da albayadu in rana ta faɗi jan ya zo to in ya wuce kuma za ka ga haske ya zo fari to wannan farin shi ma ana kiransa shafaki ai shi yasa aka samu saɓani gun malamai game da lokacin sallar isha'i shin idan jan ya ɓoye lokacin isha'i ya shiga koko sai jan ya wuce wannan hasken fari ya ɓuya sannan lokacin isha'i shiga su almalikiya suka ce a'a da zaran wannan jan ya ɓuya su a wurinsu shine shafaki su kuma alhanafiya suka ce ba su yadda ba ko kaga jan babu shi to wannan hasken da kake gani yamma sai ka jira ya ɓace to me haifar da wannan saɓani saboda ijimali na me na lafaza a shafaku to shi da abin da wale yake baga to suna nan da yawa wani ya daga cikin dalilan da ke sama a samu saɓani gun malamai kaga kowane yana da madogara eh kuma duk ma'anonin sun tabbata daga gun larabawa yawo to asali au sarfihi wani zubin kuma ijimali yakan zo saboda tasrifin lafazi an gane yawwa ijimalin ya faru ne saboda tasrifin shi menene asalinsa inda tasrifi wasu ce asalinsa kaza wasu ce asalinsa kaza yawwa kamar labaza al-mukhtaru daga ikhtara ya zaɓa ko al-mukhtaru ala wazni eh shi ne ma'auninsa al-mukhtaru me ma'auninsa as-sarafi al-muf'alu daidai ne to shi al-mukhtaru din nan akan kawo shi ana nufin abin da aka zaba shi yasa daga cikin sunayen annabi akwai al-mukhtar saboda mi an zaɓe shi ko ba haka ba akan ce al-mukhtaru kuma ana nufin wanda ke zaɓin eh yawwa wanda yake zaɓin wa ya zaɓi annabi muhammadu Allah to kaga Allah al-mukhtaru ne eh warai ku akan ce al-mukhtaru ana nufin zaɓin karan kansa zaɓin yawwa an gane to kaga tasarifi na ya sami kenan in ka galaba za al-mukhtaru to shi karan kansa mujmali ne na ba tara gane siyaki ne zai nuna wanne ake nufi ana nufin wanda aka zaba ko mai zabi ko zabin karan kansa eh to kaga wannan saboda mi saboda tasrifi ko haka suna ba da misali da faɗa Allah ta'ala wala tudarra walidatun bi waladiha to shi fi'ilin wala tudarra shin menene asalinsa tunda in mun kaga karshen sa akwai ra'u mushaddada ko kuma don harafi mushaddad to biyu ne ɗayan sakini shine na farko ɗayan mutaharriki sai aka yi idigamin sakinin ɗayan kenan cikin mutaharriki shine na biyu to sai suka ce sai a yi fakkin ita ra'un ɗin shin daga wala tudarir ne ra'un ɗin kasara gare ta ko ko daga wala tudarar fataha gare ta to wanne ne su malikawa sai suka ce wala tudarra daga wala tudarir eh a gane sai zama al-mukhadabu ita walidatun ɗin ai wala tudarir walidatun kada uwa ta cutar da bi waladiha yaronta ina fatar an gane yawwa kar ta cutar da shi ta fuskar ta yaye shi alhali bai kai lokacin da ya kamata a ce an yaye shi ba saboda yaro in aka yaye shi da wuri in dai bai cancanci a yaye shi ba to wannan naƙasu ne ga halittarsa kaga an cutar da a cutar da shi to sai malikiya suka ce a nan abin da ma'anar ayan take nufi kenan saboda haka ko da rabuwa ta shiga tsakaninki da mai gidanki kina shayarwa e to da mata sukan yi hila an gane saboda galiba in mace na shayarwa bata cika al'ada ba to sai su yi sauri sai su yaye yaron saboda su samu su kammala idda su cikin lokaci su aure wasu eh kaga wajen a musguna mashi mijin sai a cutar da wa to shine Allah ya ce wala tudarra walidatun bi waladiha yawa to wannan shi ne abin da su malika suka tafi a kai wasu kuma kama abin nan alhadafiya suka ce a daga wala tu barar ne eh kar a cutar da walidatun ita uwar bi waladi hadami da ɗanta suka ce ita ake magana ita ɗin ce kada a ce za a cutar da ita don rabuwa ta shiga a ce ai ba za a yadda ta shayar da yaron ba za a raba ta da ɗan ka ce ai kai za ka nemi yau ko ba tare da wani dalili na shari'a ba to kaga haka me cutar da ita ne cutar da ita ne eh to kaga me ka wannan sabanin tasrifin shi me shi fi'ilin to yawwa to a haka sai ya zama wannan aya mujmala ce an gane yawwa mujmala ce so da haka su malikiyar suka faɗi wancan to sai da suka nemi wasu dalilai daga waje a gane su ma alhanafiyar suka faɗi wancan magana sai da suka nemo dalilai daga waje e to kai malami in ka zo kai ne za ka kalli ɓangarorin kowanne sai ka rinjayar amma ita karan kanta ayan ba a dalili babu dalili a kanta saboda mi mujimala ce bata cika sharaɗin istidlali ba eh ba ta cika sharaɗe istilali ba to kun ga abu na mi abu na biyu kenan ko eh abu na farko shine ishtirakul lafzi shine bi nafsin lafzi din lafazi ya zama al-mushtarak yana ɗaukan ma'anoni sama da ni yawa mun ba da misali na biyu kuma tasriful lafzi an gane yawa saboda juyar da lafazi a tasirifinsa na uku lahiƙihi sai abin da yake riskuwan shi lafazin na wasulla ko kuma ɗigagga wani zubin akan samu saɓani wajen dobɗin lafazi wasu su yi dobɗin su yi masa shakali da kaza sai ya ba da wata ma'anar wasu kuma su yi dobɗin su da wani shakalin daban su ma sai ya ba da wata ma'anan daban to shi ma irin wannan ana samun irin wannan lafazin suna ba da misali kamar hadisin fudala wata rana ya je kasuwa sai ya sai zinari amma zinarin an yi mai mis da wani abu ba zinari ne zalla ba shi kuma sai ya ba da zinari khalis zalla sai aka ba shi wancan to da ya zo sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa wannan ciniki ai bai ba ko alama to sai annabi ya faɗi wata jimla to jimla ce ake saɓanin shi ya za a yi shakalinta da babdinta shi ne annabi ya ce la hatta tufsala eh wasu kuma suka ce a hatta ta tufdala ba sadun ba ne dodon eh kaga waɗanda suka ce la hatta tufsala annabi ya faɗa sai ya zama wannan bai halatta a sayar da zinarin da yake da mis da wanda baya da mis ba sai an rabe wancan mai mis an cire abin da aka yi mis da shi ya dawo zinarinsa zalla sai a auna shi da wannan khalis to sai ku yi musayya sai zamo shi ne ma'anar hadisin wasu suka ce a'a kuma annabi cewa ya hatta tufdala eh sai an yi wa shi mai mis ɗin nan ƙari saboda ya zamo daidai da wancan maran me maran me to wannan shine al-lihaq eh akwai hadisai da aka samu saɓani saboda waɗanga dalilan yawo wajen dab'i wasu ce wasali kaza za a yi ko ɗigo kaza za a yi wasu kuma su ce a su kaza tun da kaga a tufsala daban tufdala daban eh kaga ma'anar ba guda ba ce to fil hibzi wato a cikin abin da ake kiyayewa to kaga wannan guda uku duka suna koma ƙarƙashin mi al-ifradu al-ifradu eh duka bangarorin nan guda uku to suna ƙarƙashin lafazi mufradi na ba ta gane ba tarkibi ba ba jimla ba an fahimta saboda haka ijimalin su ya samu asali ne saboda waɗanda abubuwa guda uku yawwa to sai guda uku su kuma waɗanda bangaren tarkibi eh sai ce ya kunu fitar kibi bishtiraki min bayani ma'ana yayi zinsilaki ya kunu wani lokaci al'ijimalu sai ka kaddara al'ijimalu gaban ya kunu dinnan ai ya kunu al'ijimalu wani lokaci akan samu ijimali fitar kibi ga jimla ba lafazi kwaya ɗaya ba jimla ce in za a ware ta a fidda kowace kalma to za a kowace kalma ba mujimala ba ce amma ya aka haɗa su to haɗawan tarkibin sai ya haifar da shi wannan ijimali ɗin akan samu wannan shi ma shi ne ya ce menene bishtiraki ko ta hanyar samun wannan ishtiraki eh sai ce zinsilaki ma'abuci shiga min ne ma'ana yayi tsakanin ma'anonin shi wannan tarkibi ɗin. wasu ce ma'anarsa kaza wasu ce ma'anarsa kaza kamar abin da ya shafi ayin da take magana akan sare da rabin sadaki gabatar da aka saka qablal bina'i eh Allah ya ce illa in ya afuna aw ya afu allazi bi yadihi uqdatun nikahi to sai malamai suka yi sabani saboda ita wannan aya in mun kalli cewa allazi kaga ba mujmali bane saboda ismul mawsul ne an gane biyadihi ba mujmali bane uqdatun nikahi ba mujmali bane kowannen su in ka cire shi ma'anarsa ɗaya ce to amma da aka hada su suka bayar da mi jumla to sai aka samu istiraki wa ake nufi da allazi biyadihi uqdatun nikahi waye su malikawa sai suka ce waliyi ah to ka isa ka tare da mace in bai daura aure ba wallazi biya da hukuratun da kai duk yadda kake so yarinya sai mi to wanda shi da abin da malika suka tafi a kai shafi'awa da wata riwaya daga mazhabin al'imamu ahmad su kuma alhanafiya suka ce a abin nan afuwan ba shafi'iya ba hanafiya suke da wancan ra'ayi shafi'awa su kuma sai suka zo suka saba suka ce Allah zai biya dihi uqdatun nikahi shine azzauju eh saboda in ya aure mace ai sai ya saki ta saku in bai saki ba tana sakuwa kuma da ya ce ta saku bi ta saku to kaga huwal lazi da ya diyo su alikawa da sauransu sun kalli abin ne ta fuskar ƙablar akadin nikahi kabi a ƙulla aure su kuma a shafi'iyya sai suka kalli abin ba'ada akadin nikahi to shi ya haifar da mi to kenan aya ta zama mujmala ba za a kafa hujja da ita ba a ce kaza ake nufi sai dai kowa ya je zuwa neman dalili ko babu dalili shi kenan ba za a ce ga dalili akan wannan ba saboda duk sanda ihtimali ya shiga ya shiga ga dalili to saqatal istidlalu bihi ba a hujja da shi an fahimta sai dai a nemo sai dai a nemo wani dalili eh to wannan shine shine abin da wannan baiti yake magana a kansa to kaga wannan a tarkibin ayan ne ba a me ba a lafazi ba sabanin waɗancan da suka gabata misalan da muka kawo to kaza bi tafsili zil zilirtikabi haka nan kuma tafsilul murakkab nan sentence ne jumla ce a gane idan aka barta a jumlarta babu ijimali in kuma aka raba jumlar aka ware wannan kalma aka ware wannan kalma to sai a samu ijimali to wannan suna kiran shi da tafsilul murakkab eh in yana a haɗe to ba ijimali amma in an raba to kuma za a samu ijimali suna ba da misali kamar hadisin da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi sallama da ya zo arwallah a masaha masaha binasiyatin wa alal imama ya yi shafa a kan saman goshinsa da kuma kan rawani to sai aka samu saɓani a kan ita wannan riwaya ɗin mutumin da ya yi rawani kuma rawanin cire shi zai zama wahala in an zo shafan kai a ce a cire a shafa kai kuma a mayar musamman can da laraba suna rawani babban rawani haka naɗa shi ma aiki ne an fahimta yawwa to in annabi ya zo arwala ya zo shafa kai baya cire rawanin sai ya shafi saman goshi sannan ya shafi rawanin to sai su malikawa sai suka ce shafa akan saman goshi kaɗai bai wadatarwa dole sai an haɗa da bi da rawani an fahimta dole sai an haɗa da rawani saboda mi ibara cewa ta yi masahabi nasu ya wa alal imama ya shafi ƙiyar kansa ko saman goshinsa sannan kuma ya shafa a kan rawani kaga sai ya zama mi fi wudu'in wahid a alwala ɗaya kenan su kuma sauran malamai su alhanafiya da suka zo suka ce a ai hadisin ba a haɗe yake ba rabe daban-daban ne masahabi nasiyatin fi wudu'in wa alal imama fi wudu'in akhar ba wai ya haɗa su bane a arwalla ɗaya shi ko mai ruwaya da ya tashi ba da labari sai ya ɗauko wancan da kuma wancan sai ya ba da labari a lokaci ɗaya to kaga haɗawan yami ya kawo ijimali an gane yau amma inda za a raba su to kuma kaga in za a raba su kuma kaga shikenan eh amma an ka haɗe su kamar yadda su malika suka yi to babu ijimali amma yanzu da za a raba a ce misali masahan nabi sallallahu alaihi wasallama bi nasiyatin sai a yi shiru can kuma sai a sake cewa wa masaha alal imama to kaga ai sai ya zamo mi daban-daban ne wancan shafa saman goshi daban wannan shafa akan rawani shi ma shi ma daban a gane? to wannan yana daga cikin abin da suke ambata to wannan ana kiransa da tafsilu al-murakkab raba abin da yake a haɗe in za a haɗe shi ba ijimali amma in za a raba shi to akwai ijimali saboda yanzu in mun ce mu raba shin in mutum ya zo yana da rawanin ya zo shafan kai in ya shafi ƙeyan kai kawai ya wadatar koko sai ya hada da rawani na ba tara gane eh zai iya yiwa hakan ne an gane zai iya yiwa kuma a'a ya shafa ne saman goshinsa a wani alwala ya yi shafa a kan rawani a wani alwala sai ya zamo kenan wanda ya rawani in ya zo shafan kai ba tare da ya cire rawanin ba to da ya shafi saman goshinsa ya wadatar ba sai ya hada da rawanin ba eh su abinda suka faɗa kenan to wannan shine na biyu karkashin al-ijmalu fi tarkibi wa aksihi sai sabanin wannan da aka ambata me aka sansa tarkibul mufassal tarkibul مفصل mufassal tafsilul murakkab tarkibul مفصل mufassal eh kada a rikice fa suna ba da misali kamar ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko kafa hujja da hanafiya musa a mazhabar hanafiya su a, idan aka samu dabino larabawa da tun da babu a, ci gaba irin yanzu yadda za su haɗa lemu ko jus haka to sukan samu dabino misali sai su samu ruwa mai kyau sai su jiƙa shi ya ɗauki wasu awanni ko wasu kwanaki an gane sai ya zan ruwan sun koma da kasan zuma eh sai su sanyaya su to suna sha suna abin nan نعم to shi ake kira an- annabizu نعم eh tsime نعم tsimen dabino نعم to sai aka yi saɓani akan hukuncin yin alwala da shi نعم eh su malika suka ce bai halatta ya alwala da shi ba نعم a gane نعم saboda ba ma'un ne mutulakun ba su kuma alhanafiya suka ce ya halatta eh za ka yi alwala da abinka wannan zaƙin da ake ji نعم na testin ɗin shi نعم bai hana yi alwala da shi aka tafiye su bai dalili suka ce wata rana an ba annabi labari da irinsa sai ya ce tamratun tsayyabatun wa ma'un tahurun نعم Mm, هيك أنا eh to kaga jimla biyu ne أمم.
tamratun tsayyabatun jimla ce daban أمم.
ma'anarta daban نعم ma'un tahurun جملة jimla ce daban أمم.
kaga yan an raba su kowace bi وجه.
ma'anarta daban وارد ba su da alaka أمم.
ko ba haka ba وارد to amma in aka haɗe su نعم muka ce tamratun tsayyibatun wa ma'un tahurun نعم sai ya zama kenan shi tsinin annabi ke magana أمم.
ce a to ai da binan da an gasa ai mai tsalki ne نعم so da haka ruwa kuma tsahurun ne masu tsalkakewa ne نعم suka ce kenan annabi yana nufin a iya ayi auren da shi أمم.
tunda nan bai ba su hukuncin najasa ba نعم kuma gashi ya ce ma wa ma'un ظهور dahurun me ma'ana dahurun masu tsarkakewa وارد to shine hujjar mi yawwa su kuma malika suka ce a jimlolin daban-daban ne نعم eh an gane نعم yawwa tamratun tayyibatun wa ma'un ظهور dahurun eh daban ne annabi kawai yana ba da labari ai asalin da biyu nan da aka sa eh, mai kyau ne أمم.
ruwan da aka yi amfani da shi Mm.
kamin tsimin ya abin nan shi ma mai tsalkakewa ne eh ba annabi yana nufin tsimin karan kansa ba أمم.
shi yake ba sifan cewa yanzu yana da sifa guda biyu sifa ta farko ah, tayyibat- abin nan tamratun tayyibatun wa ma'un ظهور dahurun أمم.
ba wannan annabi yake magana a kansa ba نعم a gane نعم yau sai ya zamo kenan ba wai hukuncin tsarki yake ba shi annabis ba yawwa to raba shi din shi ya haifar da wannan ijimali أمم.
an ga- an gane نعم yawwa amma inda za a haɗe shi to kaga babu babu mi babu ijimali sai ya zamo kenan kana iya yin alwala da shi annabis din kamar yadda su alhanafiya suka tafi a kai نعم to shine mala ya ce i e i daga wa'ani أمم.
umarni ne i ka kiyaye sittatal asbabi أمم.
waɗannan sabubba guda shida da ke kawo ijimali ga dalili نعم can ambaci uku أمم.
ga mufuradi نعم nan kuma ga tarkibi a ambaci mi بيو a ambaci uku ne uku an ka ambata yawwa ya kunu fit tarkibi bil istiraki وارد yayan gane ko نعم yawwa shine istiraku tarkibi نعم da kuma tafsilul murakkab وارد لا da kuma mi tarkibul mufassal in ka hada da waɗancan uku شدة allabzul mushtarak نعم sanan da mi
ده تركيب التركيب tasrifuhu sannan da allihaku نعم su kuma uku kenan to وارد in ka hada ba shida ba شدة to mala yace ka haddace su تمام eh zaka zama malami zaka zama malami to yanzu malam ya ba mu sune a dunkule kuma na tsaya na yi bayani ne saboda in mun je ba tare da mun sha wahala ba na'am kowannen su malam zai ɗauka ya yi sharhinsa na'am eh nan ya faɗe su ne a dunkule Na.
shi yasa ya ce ka kiyaye su saboda zai ɗauke su ɗaya bayan daya sai ya yi bayani a kai to bar mu karanta kora na farkon ne sai ce awwaluha sababi na farko bil lafzi shine a samu wato ijmali a lafazi kamar lafazi ya zamo al mushtarak ba shi muka fara ambata ba baya to zu ijmali duk lafazin da yake mushtaraki to mujmali ne mm
mujmali ne saboda dalalarsa kaga bata zamo mi baya bata zamo da a fili ba ko mm
sai ce bi tuhuri da tsalki al'itidadu ake yin idda to listidilali ashabina wannan shine kafa hujjan malamanmu malikawa in ji a shehu abdullahi na'am bi ayatil ƙuru'i mm da ayan nan da take ambaton lafazin ƙuru shine wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wannan aya mujmala ce na'am amma ba a tarkibi ba a iya lafazin ƙarshe mm ƙuru na'am eh, shi dai an mujmali na'am wal mutallaqat ba ijmali mm yatarabbasna ba ijmali na'am bi anfusihinna ba ijmali salasata ba ijmali uruk ƙuru shine shida da ijmali na'am kaga a mufradi kenan na'am yawwa saboda lafazi ne mushtarak mm laraba sukan yi amfani da alƙuru suna nufin al'ataharu mm
a gane jam'u tsorin tsarki shine ɗaukewar jinin mata na'am a yayin al'ada to ɗaukewar jinin suna kiransa da alƙuru mm Eh, ƙuru jam'i ne na'am Eh, jam'in mene ne Mm, ɗaya ma'auninsa
uruk fu'ulu na'am Eh, fu'ulu wanne jam'i ne jam'u ƙilla ko jam'u kasara kasra jam'u kasara ne na'am an gane na'am yawwa to sai suka ce akan kawo shi ana nufin al'ataharu na'am
sannan akan ce alƙuru'u kuma ana nufin haila karan kanta jinin ha ba wai tsarkin ba ishtirai yawwa to sai aka samu saɓani wajen ita wannan aya ɗin cewa wat- matan da aka saka mm ya tarabbasuna za su zauna bi anfusihinna da kansu salasa ƙuru'in wato ƙuri'i uku mm sai su balika suka ce ana nufin tsarki uku na'am
ana nufin sarki uku tsarki uku su kuma hanafiya suka ce ko alaba haila ake nufi eh ya tarabbasu da bi anfusihin da salasta qur'in haila uku na'am yawo to shi yasa zaka ga su a wurin su da idda a, in za su in mace za ta yi lissafin idda da jini take amfani mm an gane na'am yau uh, sai ta ga jini ya ɗauke ta yi wanka ta sake ganin wani na biyu ya ɗauke ta yi wanka ta sake ganin wani na uku sai ya ɗauke ta yi wanka to sannan ta kammala idda uku mm inda hanafiya na'am mu kuma kaga malikawa ba haka bane mm yauwa tun da dama a sunna an ce ka saki mace tana cikin tsalki na'am tsalkin da kuma baka kwanta da ita ba na'am an gane mm to idan ka sake ta a haka shine sakin sunna mm akasin haka ko ka sake ta tana al'ada bid'a ne mm ko kuma ba ta al'ada amma ka kwanta da ita shi ma bid'a ne mm to idan ka sake ta cikin tsalkin da baka kwanta da ita ba mm
an gane mm to yanzu in za ta yi idda wannan tsalkin za a za a lissafa da shi na'am an fahimta na'am so da haka a jini na zo mata wan- wancan tsalkin za a ce ɗaya mm
in jini ya zo mata mm ya ɗauke ta yi wanka mm za a ce biyu na'am
in wani jinin ya zo na biyu na'am shi ma ya ɗauke ta yi wanka mm za a ce uku za a ce uku Mm.
to sai ta jira na uku na uku yana zuwa to ta gama idda na'am ba sai ya ɗauke ba za a ya ɗaura mata aure al'ada eh a malikiya na'am eh wanda shi yake rubuce a littattafan malikawa na'am yawwa kaga jinin shine na uku na'am yawwa saboda sun lisafa da wancan tsalkin da ya sake ta da shi na na farko yawwa to saboda haka kawai abin da suka ce jini na uku na zuwa shi kenan.
to in ta samu wanda ta kaso kai a daura mata aure sai ta tare can gidan jinin ya karasa eh a ba su ba da fiya kaga ba haka bane Mm, dole sai ta ji rami tsarki jinin ya dauke Mm, in ya dauke ta yi wanka to sannan da ya an daura yau to ku ji sabanin da ya faru saboda mi shi wannan lafazin shi wannan lafazin eh to duk da akwai sabani wurin malamai na na larabci na shin da gaske ne ƙuru'u ɗin akwai istiraki a cikinsa ko babu na wasu daga cikin malaman luga suna gani babu istiraki na ya, ya danganta in an kawo shi a mufuradi to mufuradinsa shi ne yake da istiraki shi ne alƙur'u Mm, alƙur'u shi ne mufuradin ƙuru na e, to kuma aya ba cewa ta yi ya tarabbas na salasata ƙur'in ba ƙwarai shi yasa ba a samu wannan riwaya ba Mm, an gane?
mm, da jam'i ta ambace shi mm, na fatar an gane suka ce to shi mufuradin shine mushtarak wasu daga cikin malama arabiya na suka ce amma in aka kawo shi da jam'i ko jam'u kasaratin kamar na wannan aya din Mm,
to ala taharu yake nufi mm, Eh, idan an yi jam'u takasiri da shi kuma jam'ul kasara aka ce aka ce ƙuru'u ana nufin ala taharu mm, an fahimta na yawwa kaga yana daga cikin dalilan su balikawa kenan Mm, in kuma aka kawo shi da jam'u qillatin mm, a qara'u mm, shi ma jam'u qur'in mm, eh to shi kuma yana nufin jini mm, yana nufin yana nufin jini mm, kenan mufradi shi kadai ne mushtarak amma duka in an kawo shi da siga ta jam'i ko jam'u kasratin ko jam'u qilla na babu me babu babu babu babu ishtiraki a cikin sa na eh suka ce daga cikin dalilansu ya an kawo shi jam'u ƙilla kamar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma fatima bintu abi hubaish ta zo ta yi masa fatawa akan jini da yake zo mata ya ce da'is salata ayyama a ƙara'iki eh ki daina sallah kwanakin jininki kaga ba kwanakin tsarkinki ba ƙwarai da ana daina sallah cikin kwanakin tsarki to shi shi ne dalilinsu shi ne dalilinsu na yawwa to ƙuru ɗin shi kansa akwai saɓani amma dai zance mafi inganci mm, eh, dukkan su kowannen su mushtarak ne na in an kawo shi abu furadi alƙur'u mushtarak ne na zai iya ɗaukar jini zai iya ɗaukar a tuhur Mm, in an kawo shi da jam'u kasaratin ƙuru ɗin to zai iya ɗauka al'adaharu zai iya ɗaukan kuma mi jinin karan kansa ƙwarai eh an gane na damul haidi kenan Mm, haka ya kawo shi da jam'u ƙillatin na a ƙara'u shi ma zai iya ɗaukan jini jini zai iya ɗaukan kuma tsarki zai iya ɗaukan tsarki na to shi yasa malamai suka tabbatar da cewa wannan aya mujmala ce na yawwa mujmala ce shi yasa ba aka samu wancan a sabanin na yawwa kuma abinda su malikawan suka tafi a kai to yana da wajahi kwarai da gaske yana da wajahi kwarai da gaske to shine ma'anar bi ayatul qurui wal hanafi amma shi ba hanafi bil haidi ya ce a'a, da haida ake idda lil maqru'i ga abin karanta wannan ita wannan aya din Mm, سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء eh to su alalafiya suka ce abin da ake lissafi da shi kenan eh to wadda shi ne eh to wannan cikin wancan ne kar ku karasa shi to zai kafa dalili kan cewa lalle lafazin nan mushtarak ne don ya raddi ga su waɗancan malamai da na baku labari sai ce dalla shi lafazin ƙuro da ya zo a aya yana nuni a lashtiraki ko abin da ke nuni akan zamansa mushtarak mm, ta khalufu sahabatin fihi mm, saɓanin sahabbai da aka samu a kai mm,
a gane na za mu ga cewa tun zamanin sahabbai wasu sun fassara da al'adharu mm, su suka fi yawa daga cikin sahabbai wasu kuma sun fassara da jinin mm, an fahimta na yawwa to kaga saɓanin daga su ahalul luga ɗin su ne sahabbai yana nuni kan cewa lallai lafazin nan da ke ayan nan mushtarak ne eh shine zai faɗa fihi a cikinsa biza kuma da wannan larabcin da muke magana a kansa hum a arafu sun fi kowa sanin luga mm, Eh, sau da haka su abubakar su umar su usman su ali sun fi kowa sanin lugar larabci yawwa to saba wasu wajen fassara lafazin yana nuni cewa kenan kowace ma'ana akwai ta na fatar an gane sai ce man kama fihi amma duk wanda ya tsayi fihi akan wannan lafazin da ma'anar da shi ya zaba mm, kila kai ka zabi al'adaharu na to yastadillu sai ya kafa hujja da abin da zai kawo na dalili yudihu wanda zai bayyana wannan ma'anar da ke ciki yawa in kai ka ɗauki ra'ayin malikiya to sai ka tanadi dalilanka ko ba haka ba yawa in ka ci wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ana nufin tsalki uku to sai ka tanadi dalili saboda in ka in ka faɗa ba dalili to wani zai zo ya ce shi kuma ba haka ba ne to sai ya kenan to nawa za a ɗauka amma in ka faɗi dalili to ka sauwaƙe zango game ga masu saurare eh to shine bala ya ce wanda ya tsayu da karkata ga wata ma'ana cikin ma'anonin nan guda biyu yastadillu kuma yana so ya kafa hujja to yudihu ya bayyana dalilin nashi eh ba a magana haka kawai kalamun mursal wannan ba ba maganan malamai ba ce kai ta magana babu dalili magana a sake kama an saki raƙumi eh bi anna lafzal qur'i shine da ya bayanin cewa wannan lafazin na qur'u fi za akan wannan ma'anar da ni na zaba arjahu to ita ta firin jayi saboda kaza saboda kaza saboda kaza wai in ka zaɓi ra'ayin malika ko ra'ayin alhanafiya a gane Eh, a wata nuskan kuma ya rujahu a wata nuskan yu rujahu amma dai nuskan arjahu ta fi kyau eh eh to arjahu ta fi eh amma dai waccan din ma akwai ta ba sai kun canza ba eh to ya an ce arjahu sai ya zamo mafi rinjaye in an ce yarjahu sai ce to wannan ra'ayin shi ya fi rinjaye wannan da na karkata eh almabni lil ma'lumi kenan in kuma an ce yurjahu yurjahu sai ya zamo ana rinjayar da shi akan wancan ma'ana malamai suka rinjayar da shi saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza to sai ka yi bayani dai na dalilanka Eh, to kusa duk wata matsala in tana da saɓani haka ake bukata a gun malami ko ɗalibin ilimi na yawwa in ka san cewa akwai ra'ayin da ka karkata a kansa to duk sanda za ka yi bayani sai ka faɗi dalilai na eh to sai mu tashi wasani fi tasrifi fal eh, fal hadanatu ko fal hadana wasani fi tasrifi fal hadana to za a ci gaba da kawo misalan shi kuma tasrifi eh duk da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe ya ba mu ikon abin da mu- aiki da abin da muke karantawa Eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh